الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس أشرين دا هدو غوة الربيع الآخر jira 1447 wanda ya muwafaka da 16 ga watan goma shekara 2025 miladiya ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tazyinul waraqat bi jam'i ba'd mali min al wallafar babban malami al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasinmu na hudu idan ba a manta ba muna nan cikin almuqaddima almuqaddima da malam yake bayani na dalilin rubuta shi wannan littafi din wanda za mu tashi inda malam yake cewa wa inna ma qultu بعض مالي من الأبيات لإخراج ما نظمت من الكتب في العلوم ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك مشهور الشيخ عبد الله a darasin da ya gabata darasi na uku ya faɗa cewa baitoci da zai kawo ƙasidu da zai kawo a cikin wannan littafi sun ƙunshi a fununul arab wanda ya ba da misali irin su al'amfalu irin su alwaƙa'i'u almada'ihu attani'a almarfiya aliftikhar da sauransu sai ce tuwai dalilin da ya sa a can cikin magana sai ce bi jam'i ba'adi mali min al'abiyat wato littafin ya kunshi tara wani sashe na wasu ƙasidu baitoci da suka tabbata gare ni to ya yi amfani da ba'adu ne shi ne ya ce wa inna maƙultu abin sani na faɗi haka ne ba'adu mali sashin abin da ya tabbata gare ni min al'abiyat na baitoci kenan kaga ba zai kawo baitocin wani a littafin ba duk abin da zai kawo a nan nashi ne baiti ne wanda ya rubuta da hannunsa sai ce to na faɗi haka li'ikhiraji ma na zamtu min alkutubi saboda in fitar da sashen abin da na waƙe na littattafai fil ulumi waɗanda suka shafi ulum kamar ulumul qur'an a gani yana da almiftahu littafsiri alfiya ce a ulumul qur'an kuma ya dawo daga baya ya yi talhisinta ya samu ta suna sulalatul miftahi ya takaita ta ya yi summarizing din wancan babban to shi ma a waƙe ne yauwa ga su alfara'idul jalila ka gani dukkan su waƙe ne a ɓangaren ulumul ƙur'an haka in ka koma ulumul hadith shi ma yana da misbahun rawi an gane yana da siraju jami'il bukhari eh ya waƙe wato manhaji da usulubi na al'imamul bukhari tare da bayani kuma akan tarajum da yake kawowa na da yake kullawa a ciki eh da kuma waɗanda suka maruwaice sahihul bukhari daga shi al'imamul bukhari ɗin eh ƙwarai da gaske sannan yana da diya'ur rawi ita ma manzuma ce diya'ur rawi eh ita kuma manzuma ce da ya rubuta wanda ya yi bayani akan waɗanda suka yi ruwaya daga al'imamu malik ɓangaren ɗalibansa da ɓangaren tsarekunsa da kuma ɓangaren ma malamansa akwai waɗanda suke malamansa ne shi al'imamu malik amma kuma sun yi ruwaya gare shi eh wanda kamar wata biyu da suka wuce ko uku don ba a buga risalan ba ko kuma manzuma ɗin to wani dalili ya samu yi ta hakikinta kuma har an buga ta irin wuraren su zari a kano wasu sun ma ya daurata to mun bayan mun samu lokaci insha Allah ta'ala za mu karantar da ita to akwai ta sannan akwai diya usanadi eh shi ma waƙe ne kun taɓa jin sa to shi kuma a sanidu ne nasu na ilimin da suka karanta a wurin malamai a ɓangaren ƙur'ani a ɓangaren hadisi a ɓangaren fikihu a ɓangaren loga a ɓangaren komai ma duk abin da kaga sun ana faɗa na ilimin su suna da isnadi to waɗannan asani da ɗin hanyoyin an gane su ne tattara ya waƙi wannan du'a a ulumul hadis haka in ka dawo shi ma duk waƙe ne kuma a ɓangaren arabiya ga alhisnin rasid aljami'u madinata ilmi sarfi da shi ma yana nan sannan shi ma ya yi talhisinsa ya yi summarizing ɗinsa talhisul hisnin rasid sunansa kenan shi ma ya takaice shi shi ma an buga shi a yana nan sannan ga ɓangaren nahau shi ma albaharul muhit teku wanda ya kewaye ilimin nahau gaba ɗaya baiti dubu hudu da wani abu shi ma waƙe ne ga lam'ul barki shi ma da ya tattara da ya waƙe wani babi daga cikin al'ashibahu wannan za'ir na al'imamu suyuti akwai babi da ya kulla a littafin da yake bayani akan wasu abubuwa da suke da tashabuhi kama a ce lam da lamma da la da ya bambancin su eh ta irin wannan ne eh shi ma yana nan ita ma manzuma ce ita ma an buga ta to haka sulul fiqhi shi ma ga alfiyatul usul muna karatunta akwai kuma khulasatul usuli ita ma ya yi talhisin ita wannan alfiya ɗin duk da ya ƙara wasu abubuwa wanda bai ambace su cikin alfiya ba amma kuma ya ambace su a can ba ta da yawa amma kuma alfiya din ta fi ta sauki ta fi saukin karatu ga dalibai shi yasa muka fara ta sannan ya rubuta alfiya akan abin na alƙawa'idul fiqhiyya al-lu'lu'ul masul alfiya ce akan alƙawa'idul fiqhiyya ita ma tana na an buga ta to kaga akwai aiki a tashi tsaye sosai suna nan in kana da kuɗi mu ma ai kasuwan muka je muka saya duk an buga su duk waɗanda da na ambata an buga su a wanda babu na dai karatu ne ba a yi shi yasa ba a san su to haka ne to haka fiqihu ga su irin su bau'ul musalli wanda ya waƙe babuka guda biyu a cikin muktasar alawwali qada'ul fawaid da sujudus sahwi na muktasar to ya ɗauke su suna ya waƙe su suna nan to wai saboda irin wayannan waƙe-waƙen shi yasa yace bi jam'i ba'dhi malimin al-abyat don su waɗanga da muka ba da ambata waɗanda littattafai to ba su yake nufi ba ba su yake nufi kasidu ne daban dai in ka tattara su za su kai wajen baiti dubu goma haddadan wani abu ma wanda ya yi a rubuce banda an nasar wanda shi ba waƙe ba ne suna nan da yawa Allah ya saka masa da alkhairi malami ne babba amma kuma al'umma ba su san da haka ba to shine fil ulumi a cikin ulum wa madhin nabi da kuma abin da na rubuta domin yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rubuta kasida sunanta kasidatu madihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ma tana ya rubuta kasida yayyabe ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ma tana nan insha Allah ta'ala wata ran in mun samu dama ita ma za mu karantar da ita kamar yadda yayansa a shekhu usmanu shi ma yana da alkasidatu daliya shi ma yana da daliya shi ma ya yabe manzo sallallahu alaihi sallama a cikinta to banda ire-irensu to me yasa sai ce wa zalika mashhurun ai su waɗannan kasidu da suke da alaka da ulum ko yaban annabi sun shahara a wurin malamai da ɗaliban ilimi sun san su tun da sun san su mai bukata kuma in sake kawo musu a littafi eh yawa in kaga wani ya ce ma bai san su ba to ba ɗalibin ilimi ba ne eh ya ce ma waɗancan littattafai na da mun ka ambata wai shi bai san su ba da ba ɗalibin karatu ba ne eh eh dan sha'awar karatu ne waka zalika haka malam ya hadurli haka abinda bai halarto bai halarto min a zuciya ba waqatat ta'alifi lokacin da nake rubuta shi wannan littafi na tazayyinul waraqat ma'ana wai akwai wasu baitoci da yawa wanda su suna nan aje a kwakwalwarsa bai ma rubuta su ba to su ma ɗin wanda ya halarto mai zai rubuta wanda bai halarto mai ba kuma a wannan lokaci to shi ma ba lallai ba ne ka gan shi a ciki e tun da shi a sheku abdullahi ba sai ya yi magana ba allah ya hore mai waka e da ya kalli masallacin nan ya kalli nan ya kalli nan ko da zai aji fuskar sa ya waƙe shi ya waƙe shi ya faɗi surarsa da yadda yake da abubuwa da sauransu kamin kawai ya gama kallonsa to manzuma ta haɗu kawai in yana son ya taskake ta to sai ya rubuta ta ya aji in kuma bai son haka sai ya batta a ƙwaƙwalwarsa kawai Allah ya hore eh wa ma la yultafatu ilaihi haka kuma don in fitar da abin da ba a waiwayensa eh akwai wasu kasidun wai shi yana ganin ma ba su da wani fa'ida sau da haka ba bukata a kawo su a nan minal abayati na baitoci allati na zamtuha waɗanda na waƙe su fi halis ba musamman lokacin da ina cikin ƙurciya tun da ya fara rubuta ƙasida tun yana ɗan shekara bakwai ya fara rubuta baiti to ya ce akwai wasu ƙasidu lokacin an yi su yanayi na ƙurciya an gane akwai ƙarancin karatu akwai ƙarancin abubuwa da haka da sauransu to irin sai ce ba zan kawo su a nan ba saboda lokacin akwai sabartaka akwai sabartaka bil ajamiyati wasu kuma na yi su da ajamiya ko waɗanda ya yi a hausa a waɗanda ya yi a fulatanci to su ma ba za a kawo su a nan mutum da littafin na larabci ne yana da ƙasi waɗancan duk ɓangaren arabiya ne to akwai na fulatanci su ma suna ne ga na hausa da sauransu wal arabiya da na larabci to don kakka yi mamakin ah to ya aka yi malam ka tara baitoci haka sai ce a a li'anna shi'ira kaga shi waƙe lisha'iril matbu'i ga mawaƙi wanda an ka ɗabi'ance shi alaihi akan waƙa don galibin duk wanda haka Allah ya hore mai waƙe to da shi aka haife shi abin cikin ɗabi'ar sani tare da abin yake a gane? yawwa saboda haka yanzu ya rage nashi shi zai yi kokari ya fito da wannan baiwat da a tare da shi to duk wanda adda wannan sifa ya zama waƙa ta zama masa ɗabi'a an ɗabi'anci ɗabi'arsa da waƙe to sai ce misalin shi wajen yadda yake son ya dinga fitar da wannan baitocin sai ce kalo gamin kamar majina ce fi sadril masduri da ta makale a cikin ƙirjin mai ciwon ƙirji almasdur shine wanda kirji ne yake ciwo gabansa yake ciwo saboda mura ko majina to sai majina ta zo ta makale ga wannan kirjin kaga har koyo shi so yake mi ya fito da ita to haka wanda Allah ya hore masa waƙi haka yake shi ma in waƙar ta motsa in bai fitar da ita ba bai jin daɗi kamar yadda wanda yake da ciwon gaba saboda mura to in ba shi da ta zo ta makale masa a kirji sai ga yana takaki yana takaki saboda in bai hishe ta ba ba zai jimi to haka wanda Allah ya hore masa waka yake saboda abin zuwa kawai yake to in ya zo in bai fito da ita ba ba zai ji daɗi ba sai ya ji kai ne cikin wani kunci da damuwa sai ce la yastarihu baya samun hutu illa iza ammahu sai in ya amaye sai in ya amaye waƙan nan kamar yadda shi ma wancan mai ciwon asadar shi ma sai in ya amaye wannan majinar sannan yake samun mi waɗanda a kusa gari har suna ganin ma ya dame su da yawan tari ko kuma yawan kaki da sauransu kama ƙalar shafi'iyu kamar yadda al'imamu shafi'i radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Washa'irul min teku aswadu salihun, washa'iru min lu'abuhu wa mujajuhu. Al'imamu shafi'i ana kawo wannan a cikin diwaninsa. Ya ce, Washa'iru, mawaƙi na larabci almin teku wanda ya cika da fasaha, shi ne almin teku, gogagge a fasaha. ala wazni mif'il to da aka ɗaya daga cikin siyagul mubalaga kamar yadda za a ce maitirun mai yawan sa turare to haka akan ce mintiqun mai yawan fasaha an gane yawa don ko mawaƙan kala-kala ne wani duk sanda ya yi waƙa za ka ga waƙarsa akwai fasaha akwai balaga akwai hikimomi da sauransu wani kuma za ka ga waƙar tasa ba haka ba ne ko da ya yi waƙat to sai ka gani babu hikima da balaga da gogewa da hikimomi kamar na wancan to sai ma ce mawaƙin ina nufin wanda yake da fasaha an gane allah ya bashi to misalin shi aswadu kamar baƙin maciji ne kwamarci an san kwamarci ai ko? bakin maciji mai jajayen idanun salihun wanda yake salinta kusa an ce shi maciji duk shekara to sai fatarsa ta kone ta zamo salinta wata sabuwa ta sake fitowa shi duk shekara haka allah ya tsara halittar shi duk shekara sai ya canza fata duk shekara an gane? saboda haka da lokacin zare fatan nan ya yi to in bai zare ta bai jin daɗi to haka shi ma mawaƙi mai hikima yake in hikiman nan ta motsa to in bai fidda abin nan bai jin daɗi sai samu kansa cikin wani kunci da damuwa wannan ya yi abin da ake kira da at-tashbihul baligu shine kamanta mawaƙi mai fasaha da kuma maciji mai sale fatarsa mai cire fatarsa wa shi'iru minhu saboda haka waƙa ga shi a sha'iru ɗin can tolo abu ita ce matsayin miyansa wa mujajuhu da majanarsa sau da haka duk sanda miyo suka taru ga baki sai bi to shi ma haka a sha'irun min ɗiku duk sanda majina ta zo ga baki ko ga makogaro sai mi to shi ma haka zaman shi lafiya shine ya fito da wannan fasaha ne ya fito da wannan kasidar da abin nan tuwai saboda fikira irin ta a sheku abdullahi wai kansa ne yake son ya nuna ma yana da wannan sifa amma saboda hikima da tawalu da tsoron Allah a gane sai abin da ake kira da attajiridu sai ɗauko ma wani can kansa yake nufi ma'ana wai yadda ka ji ya faɗa shi haka yake haka yake Muhammad dai ya ce a kaza ai ni kaza kaza kaza kaza ai yana da fasaha ai waka kaza da sauransu sai ke maka wannan sai ya buga maka misali kai in kana da hankali ka gani an gani in ka san abin da kake to wannan hikima ce da tsoron Allah da tawalu mutum na da abu amma ba zai nuna yana da ba mutum ya iya abu amma ba zai nuna ya iya ba lokacin da kuma yake son ya nuna to sai ya danganta abin ga wani sai ya buga misali da wani shi sai ya zare kansa hikimar haka shine kada wani abu ya shiga na ujubu da girman kai an gane da kuma buɗe mashi ɗan ƙofa sai ya nasara a kanka to shi a duk wanga misali da wanga baitin da ya kawo kamar ya ce muka ni fa haka nake to kuma al'ada malamai ba sa haka shi malami wanda ya cika malami bai cewa ya sani bai cewa ya sani ko shi an kai magana sai dai ka ji ce almajiri dalibin ilimi har yanzu karatu muke yanzu muke neman ilimi saboda gwargwadon yawan karatunka to gwargwadon yawan yadda za ka kimanta shi karatu duk wanda ya hika ilimi to ya hika sanin darajar ilimi kuma ya hika kimanta shi an gane yauwa kama wanda yake ya fi ka kuɗi ko yana da sarauta kai baka da ya fi ka sanin mahimmancinsu saboda shi ya san irin amfanin da suka yi kai kuma ba kada ko ba haka ba to wannan shi ne waƙari kuntu haƙiƙa na kasance ƙadiman lokaci mai tsayi a baya an zai mu abayatan ina wato waƙi wasu baitoci kasiratan masu yawa fa'aturukuha amma sai in hita batunsu sai in kyale su wa aja'aluha nisiyan mansiyan sai in sanya su mantuwa abin mantawa wai zai yawa zai rubuta kasidu kala kala kala kala amma sai ya ki fitowa da su sai ma ya yi watsi da su ma ya hita batunsu gaba ɗaya ma ya nuna ma bai son su sai ce la'uƙayyiduha ba na yi musu da baibayi ba zan yi saibin ɗinsu a ƙwaƙwalwata ba kuma ba zan rubuta su a takarda ba wala ukhbiru biha ahadan kuma ba zan ba kowa labari daga cikin ɗalibai na ballanta na wani ya riƙe ko labari ba na faɗa to me yasa sheku abdullahi sai ce li ilmi allah ta'ila tahataha galibin saboda ni ina ganin cewa kamar babu wata bukata game da su babu wata bukata mai tsanani na fito da su to ni kuma koyaushe na kan fito da abin da yake akwai bukata akwai fa'ida ƙarƙashinsa wanda 'yan makaranta za su amfana da malamai to galiban na fi maida masa hankali fiddini a cikin addini wa adami ilmi bil arabiya kuma ina ganin kamar ni ban san arabiya ba wani aikin gada ya shi yana ganin har yanzu ɗalibi ne bai san larabci ba shi yasa yana ganin to kasida kaza da kaza da kaza bata cancanta a fidda ita ba saboda yana ganin yana da kusuri yana da gazawa bayan ko waccan sifar da ya ba kansa to kuma ƙarshe ka ji abin da ya faɗa to ana son haka wal arudi kuma ina da karancin ilimin sanin arud ilimin kanikancin waƙe ka san arabiya ka san larabci ka san nahu ka san tasirifi ka san balaga to sai ka je ka koyi ilimin kanikancin waka din shi ake kira da ilmul arudi wal qafiya da shi zaka iya auna baiti da shi zaka iya kauce maku sakurai ce baitinka ya kare ko kaza da sauransu na fatar an gane kamar wancan baiti da ya faɗa na limamu shafi to kaga limamu shafi inda bai da ilmul arut ba zai iya yinsa ba in yayi to ai za a ce baitin kuma ba daidai ba ne amma da yi shi sai muka zo sai muka auna sai muka ga baitin ya hau shi kenan ka gani wa sha'irul ko mutfa'ilul min tiku as mutfa'ilun wadu salihun mutafa'il barul kamil kenan to kowane baiti sai an auna shi ya aka dora mai sikeli aka gabe hawa sai a ce to waka kaba karɓaɓɓiya ba ce sai a yi jiwa da ita to ba haka dai zaka zauna ka ka rubuta shirme ka ce ai ka rubuta wake ba to shi ne yake magana a kai wa kada alimtu haƙiƙa na san anna jami'a ma na zamtuhu eh dukkanin abin da na waƙe gaba ɗaya mabhakatun abin dariya ne lil udaba ga masana adam shi yana gani in udaba usa gani dariya za su yi ce a kai wannan ana yi shiriri ta yake yi to duk wannan tawabu'un ne minhu rahimahullahu ta'ala eh wanda gaga mu yanzu ba haka muke ba ko yawa in muka yi abu za mu mu da kanmu za mu zo mu jinjina abin sai mu yi wa abin hukunci mu ce ai ya yi daidai eh to amma su kaga malamai na Allah ba haka suke ba wa saqatatul wi'a'i kuma kamar kamar jaka ce abin yasuwa kamar ka je kasuwa ne ka sai kaya ka saka cikin jaka ko leda sai ka zo ka cire kayan sai ka yi jifa da leda ko wannan jakar to wai shi yana ganin kamar dukkanin baitocin nan da aka ambata baiti sama ga dubu goma shi yana ganin wurin al'uda ba wannan abin watsarwa ne leda ce abin watsarwa kamar takardar nama ce shi yana ganin ba ta da wata kima sai ce amma to kamar kayan mai tambaya to a shehu abdullahi me yasa ka zo da su sai ce a alikulli saƙiɗin duk wani abu da yake faɗuwa laƙiɗun ba laƙiɗin ba laƙiɗun bin rafi to akwai wanda yake son shi ya cince shi na ba ta gani za a ga wani leda ma zai yasuwa sai a ga wani ya zo ya mi wani ya sai lemu ya yi jifa da roba wani mi to haka ilimi shi ma yake to wai saboda tunanin haka shi yasa kawai nake kawo waƙoƙin da sauran abubuwa na ilimi saboda su waɗancan manyan malamai in abin bai ƙayatar da su ba to akwai waɗanda abin zai birge su ire-irenmu to kaga duk wannan tawadu'un ne don wai kada a ba shi ɗan ƙofa ba an gane eh saboda baitocin da zai kawowa a cikin wannan littafi to baitoci ne na gogewa da kai matuƙa da fasaha da balaga ko a harkan adabi sai ka kai ƙoli amma kada ya ba shi ɗan wannan ƙofa shi yasa yake ta wannan bayani don ka girman kai ya shiga a zuciyarsa ne kamata ke wanda kasidar da zai kawo wa a nan wasu daga ciki ba kasafai za ka same su ba ko a zamanin jahiliya irin su imru'ul qais an tara da sauransu ba kasafai za ka samu irin waɗannan baitocin ba amma duk da haka yana ganin cewa wannan duk a komai ba ne wurin masana ma ai dariya za su sai ina ganin saboda lokaci kaman za mu iya kwana a nan ko in mun dawo sai mu tashi wa awwalu manzumin li ma'utabarin fi ma tazakkartu تخميس قصيدة شيخنا أمير المؤمنين أخي عثمان ابن محمد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم التي أولها هل, هل لي مسير نحو طيبة مسرعة الله يساك مسد الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله